ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu ne a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ahkamul jana'iz wa bid'aha wallafar Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya ji kamalin darama idan ba a manta ba a jiya mun fara bayani ne a cikin abu na tara cikin abubuwan da shari'a ta haramta aiwatar da su a cikin makabarta ko akan kabari wanda shine bina'ul masjidi alaiha gina masallaci akan kabari to mala ya fara koro mana hadisai da dama mun karanta guda biyar daga ciki yanzu insha Allah ta'ala zamu tashi akan hadisi na shida mala yace an Abdullah ibn Mas'ud qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu wannan hadisi an karbo shi daga babban sahabi Abdullah dan Mas'ud yarda Allah ta tabbata a gare shi yace naji manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yana cewa inna min shirarin nasi man tudrikuhu as-sa'atu wa hum ahya wa man yattakhidhu al-qubura masajid annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na daga cikin mafiya sharrin mutane a mafiya sharrin mutane duk cikin al'ummar da Allah madaukakin sarki ya halitta daga farko zuwa ƙarshe to idan kana neman mafiya sharrin su daga cikin mutanen da suka fi kowanne mutane sharri to ga su sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce man tudriku sa'atu wanda alkiyama za ta riske su wa hum ahya'un alhali suna raye ma'ana waɗanda za a yi tashin kiyama a busa ƙaho a lokacin su ne a raye su ne ya su mutu mutuwa ta ƙarshe to duk wanda ya tsinci kansa ɗaya daga cikin su to suna ɗaya daga cikin mutanen da suka fi kowanne mutane shari a cikin halittun Allah gaba ɗaya Allah kyauta wato abin da zai faru shine ne ƙarshen duniya kamar yadda muka sani allah maɗaukan sarki ya ƙaddara akwai wasu manya-manyan alamu da za su faru na tashin kiyama daga cikinsu akwai irin zuwan annabi isa zuwan dujal mahadi da sauransu idan dujal ya zo mahadi zai bayyana bayansa sannan sai annabi isa ya bayyana annabi isa shine zai kashe dujal bayan ya sauka to bayan annabi isa ya kashe dujal ya juja ma juja su bayyana a baya duk wani alamun bayan sun wuce gaba daya to Allah madaukakin sarki sai a hankali a hankali mumunan cikin waɗannan al'umma sai su rinka karewa mutanen kirki sai su rinka mutuwa mutanen kirki sai su rinka mutuwa sai kasance mutanen banza da fasikai da kafirai su ne su gaba da yawa sai kasance kullun sabo da ayyukan banza ƙara yawa suke a cikin al'umma har ana nan ana nan sai an kai lokacin da Allah madaukakin sarki zai turo da wata iska wacce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za ta to daga wajejen Yemen Yemen saboda haka ita wannan iskar za ta shiga cikin dukkan wani gari da unguwa da gida ta daura duk wani muminin da yake akwai kwatankwacin kwayar zarra na imani a cikin ransa duk wani mumini ko musulmin da yake akwai kwayar zarra na imani a cikin ransa to wani iska sai ta dauke shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da a ce mutum zai shiga cikin dutse zai tsaga dutse ya shiga dutsen ya rufe wannan iskar sai ta bi shi na ɗauko ransa in dai akwai kwatan kusan ƙwayar zarra na imani a cikin ran mutum to sai kasance a lokacin a duniya saurawa kenan saura mutanen banza duk wanda ka gani a lokacin ba mutumin kirki bane shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce mutane ya su rinka zama kamar dabbobi namiji zai rinka bin mace akan hanya suna lalata da ita yadda kaga dabbobi suke dinnan manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace alkiyama ba za ta tashi ba har sai ya kasance a duniya an rasa mai cewa Allahu Allahu duk duniya kaf babu inda aka shiga kaji ana cewa la ilaha illallah babu a wancan lokaci to Allah da ya halicci duniya ne gaba ɗayanta domin a masa bauta gaba ɗaya ya halicce mu ne da mu da aljanu don mu masa bauta to yanzu gaba ɗaya bautar nan babu ita ko ɗaya ko ɗaya hatta alkur'ani da muke karanta wannan musafi idan ka ɗauke shi ka buɗe sai dai ka ga takarda kawai rubutun ya goge babu haka haka abin zai zai kasance ƙarshen duniya to tun da har abin ya kasance haka to duniya ba ta cancanta ta ci gaba da wanzuwa a matsayinta na duniya ba sai Allah madaukakin sarki ya tashe ta sai a busa kawo sai a mutu lokacin da za a busa kawo a mutu kowa yana harkokinsa ba wai wani mau'idi za a sa ba wani lokaci za a sa a ce ya jama'a kowa ya shirya gobe za a busa kaho ba haka za a yi ba yadda ka san muke al'amarin mu yanzu haka haka kowa zai ci gaba da al'amarinsa wani yana kasuwa wani yana harkokinsa wani yana wajen aiki kawai Allah madaukakin sarki zai umarci mala'ikan da kaho yake masu kinsa kawai sai ya busa shikenan sai kowa ya fada inda yake sai ya mutu alkiyama ta tashi kenan Allah ya samu dace to waɗanda alkiyama ya ta tashi a kansu su ne mafiya sharrin mutane da su da kuma a annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce wa man yattakhidul qubura masajid da waɗanda suke riƙar kabarbara a matsayin masallatai su masala ɗaya daga cikin mafiya sharrin mutane akhrajahu ahmad بإسنادين حسنين عنه ورواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه وقال ابن تيمية ربما لم ابن تيمية كتوى إسناده جيد وظهر الهيثمي عن كونه في, في المسند فقال إمام الهيثمي سيكسكري كوتي آه بي tuno cewa hadisin yana cikin musnad imam ahmad ba kawai sai ya ce rawahu tabarani fil kabiru isnaduhu hasan imam tabarani ya roito shi a cikin mu'jam kabir nashi da isnadi wanda yake hasan abin da ya kamata shine ya fara gabatar da imam ahmad kam imam tabarani wanda shine kaida ta malaman hadisi amma dai babban abin da malam yake so mu gane shine hadisin dai ingantacce ne bashi da wata matsala insha Allah ta'ala as-sabi'u hadisi na bakwai an aisha ta qalat an karbo daga uwar muminai nana aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace lamma kana مرض النبي صلى الله عليه وسلم lokacin da rashin lafiyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ta kasance rashin lafiyarsa ta ƙarshe kenan ta zakara ba'adu nisa'ihi kanisatan bi ardil habashata yuqalu laha mariya sai wasu daga cikin matayensa guda biyu suke tattaunawa game da wata coci da suka gani a garin habasha wanda ita cocin sunanta mariya sunan cocin kenan mariya وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة وأم حبيبة waɗanda suke wannan labari ko suke wannan tattaunawa sun kasance su ne matan annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ummu salama da ummu habiba wanda suna ɗaya daga cikin waɗanda aka hijira da su daga garin makka zuwa habasha kamar yadda muka sani cewa sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da cutar mutanen makka ta yi musu tsanani sosai sai annabi umarce su da su tashi su tafi garin habasha ya ce akwai wani sarki a can wanda ba a zalunta kowa a wajensa shine najashi sun yi na farko karkashin jagorancin sayyidina usman sun karo na biyu karkashin jagorancin jafar ibn abi talib to a ɗaya daga cikin a hijirar da suke daga garin maka zuwa habasha an tafi da ummu habiba a lokacin tana karkashin mijinta ubaidillah bin jahash a lokacin annabi bai aure ta ba sallallahu alaihi wasallam sannan ita ma ummu salama tana karkashin mijinta abu salama wanda ita ma a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai aure ta ba to bayan dukkanin mazajensu sun mutu annabi ya aure su sun dawo karkashin igiyarsa to zama irin namiji da mata ana tattaunawa shine suke hira a gabansa sai suke faɗa cewa ai lokacin da suka je garin habasha hijiran nan kuwa sun ga wata coci ta ba su sha'awa akwai kaza a cikinta akwai hotuna suna dai faɗa abubuwan da ya burge su a cikin cocin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana kwance rashin lafiya ta dame shi yana jin su fa zakarna min husniha sai suke ambatar irin kyawun da wannan coci take da shi wata sawiruha suke ambatar kuma irin hotuttuna ko zane da aka sa a cikin wannan coci qalat nana aisha ta ce fa qala an sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bashi da lafiya amma sai kasa jurewa sai ya ce musu inna ula'ika idza kana fihim ar-rajulu salih ai waɗannan da kuke gani mutane ne da idan wani nagartaccen mutum bawan Allah salihi a cikin su famata ya mutu banau ala qabrihi masjidan sai su je daidai kan kabarin sai su gina masallaci thumma sawwaru fihi tilka suwar sannan sai su zana waɗannan zane-zane ko kuma butun-butumi da kuka gani a cikin wannan masallaci nasu sai annabi ce ula'ika shirarul khalqi inda Allah waɗannan su ne mafiya sharrin halitta yawmal qiyamata ranar tashin kiyama Allah ya tsare mu akhrajahu al-bukhari wannan hadis imam al-bukhari ya fitar da shi wa muslim da imam muslim wa nasa'i da imam nasa'i wa kaza abu awana wal baihaqi wa siyaq lahumma wa ahmad wa ibn abi shayba wa ziyadatan lil shaykhain wa ghayrihima wa fil babi ahadith ukhra malaci a cikin wannan babi da yake bayani game da haramcin gina masallaci akan kabari akwai wasu hadisai daban ma an jama'atin akhari na minas sahabati daga wasu daga wasu taro na sahabban annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi awrattuha malaci din na kawo waɗancan hadisai fi tahdhir sajid min ittikhadhi al-qubur masajid a cikin littafi na mai suna tahdhir sajid wa hiya tadullu dilalatan qati'atan malai hadisan nan gaba da makaranta daga farkon su zuwa nan da wanda ma bai kawo ba idan ka tattara su suna yin nuni ne nuni na yanke ala anna ittikhadha al-qubura masajid haramun akan rukan masallaci rukun kabari a matsayin masallaci haramun ne lima fiha min la'anil muttakhidina saboda abin da yake cikin su na la'antar wanda ya riga din da aka yi ولذلك سبب هكا نما قال الفقيه الحيتمي في الزواجر فقيه الحيتمي يفدا اتكل التافن سمي سنة الزواجر يتي الكبيرة الثال الكبيرة الثالثة والتسعون اتخاذ القبور مساجد yana kawo manya manyan laifuffuka ne a cikin shari'a abu kaza yana cikin babban laifi abu kaza yana cikin kabira abu to yana cikin kawa da ya zo kan na 93 sai ce ittikhadul quburi masajid rukon kabari a matsayin masallaci shi ma kabira ce ɗaya daga cikin babban laifi kamar yadda muka sha bayani laifi kala biyu ne akwai sagira akwai kabira kamar yadda malamai da yawa sun yi wallafa wallafa sun yi rubuta littafi su kutum da guda kawai akan lissafa laifuffukan da suke suna cikin manya manyan laifuffuka na san imamu zahabi ya yi muhammad bin abdullahi ma ya yi disa da littafai masu suna al-kaba'ir imamu zahabi ya kawo zan guda saba'in ya fara da shirka na saba'in ɗin kuma shine zagin sahabbai ya tike da shi sun masaƙa ba'abul ahadith al-mutaqaddima sannan imam al-haitami ya kawo wasu daga cikin hadisan da suka gabata wa ghairiha da wasu su ma wanda bamu kawo su anan ba mimma laysa ala shartina wanda ba sa cikin sharaɗin mu da muka sa a wannan littafi shi sa bamu kawo su ba sun maƙala sannan imam al-haitami ya ce wa wudda hadhihi min al-kaba'ir an irga wannan aiki na gina masallaci akan kabari a matsayin babban laifi waƙa fi kalami ba abu shafi'iyyati hakan ya faru a maganar da wasu daga cikin malaman maza ba shafi'iyya suka yi wa ka'annahu akhadha zalika mimma zakarahu min hadhihi al-ahadith kamar shi imam al-haytami ya turo kasancewar gina makabari akan masallaci kabira ne daga cikin waɗannan hadisai da ya ambata a cikin littafin nasa wa wajuhu wadihun malici abin da yasa ko haka abu ne da yake a fili li'annahu lu'ina man fa'ala zalika bi quburi anbiya'i saboda Allah an ci wanda ya aikata haka akan kabarin annabawansa ma'ana kabarin annabi ma idan mutum ya je gina masallaci akan sa Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka waju ila man fa'ala zalika bi quburi sulha'ihi sharrul khalq inda Allah yawmal qiyama sannan aka sanya wanda ya gina masallaci akan kabarin nagartattun bayi daga cikin al'ummarsa shi kuma aka ambace shi da me mafi sharrin halitta ranar tashin kiyama fafihi tahzirul lana mala yace a cikin wannan akwai gargadi a gare mu mu da muke rayuwa a wannan al'umma ta annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi kama fi riwayatin kamar yadda yazo a cikin wata riwaya ta na Aisha da take cewa yuhadhiru ma sana'u annabi yana gargadi ne game da aikin da yahudu da nasara suka yi dan mu kada mu irin sa la'antar da ta same su mu ma ta shafe mu ai yuhadhiru ummatahu abinda annabi kamar abinda take cewa shine annabi yana gargadin al'ummarsa bi qawlihi lahum da fadin da fadin sa a gare su min ayyasna'u ka sane ulaika dan kada su aikata irin aikin waɗancan fayul'anu sai su ma al'ance su kamalu inu kamar yadda aka la'anci waɗanda suka gabace su qala ba'dul hanabila wasu daga cikin malaman mazhabin hanabila suka ce qasdur rajuli salat عند القبر متبركا بها عين المحادة لله ورسوله wasu daga cikin malaman mazhabar hanabila suka ce mutum ya nufaci kabari da nufin ya yi sallah don neman albarkar wannan a mutumin da ke cikin kabarin suka ce tsantsar fito na fito ne da Allah da manzansa me yasa wa ibda'u dinin lam ya'zan bihi Allah da kuma farar da wani addini wanda Allah madaukakin sarki bai yi izini da shi ba linnahi anha saboda hani da ya zo game da hakan famma ijma'an kamar yadda ijma'i ya gabata a baya wanda muka riga muka ambace shi a baya sai malai ce fa inna a'zamal muharramat wa asbaba shirki salat indaha yana daga cikin manya-manyan abubuwan da Allah ya haramta da kuma sababba da suke jawo mutum ya afka cikin shirka bai sani ba shine mutum ya rinka zuwa gurin makabarta ko kabari sai anan zai rinka yin sallah wa ittikhadha masajid da kuma kokarin gina kabarbara ko kuma masallatai akan kabarbara aw bina'uha alaiha ko kuma gini akan su wal qawlu bil karahati mahmulun ala ghairi dhalika malam albani ya ce to ko kuma malam haitami yake cewa waɗanda suke gani cewa yin sallah a makabarta ko gini a kansa makaruhi ne ya ce to wannan zancen nasu sai ya da ɗauke shi a ɗora shi a wani wajen daban ba nan ba إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فائله suka ce saboda ba za ta yi ba a ce malamai sun halatta abin da annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya la'anci wanda yake aikata irin aikin fiye da saushurin masaki ta za a ce annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya ce wanda ya aikata abu kaza Allah ya tsine masa albarka sannan kuma a ce wannan aikin makaruhi ne ba haramun bane ina fata fahimta kun ga ɗaya daga cikin hanyoyin da ake bi a gano abu kaza laifi ne kuma laifi babba kamar yadda shekul islam ibn tamiya lissafa ko laifin da kaji an yi la'ana a kansa ko laifin da kaji an kawo wani wa'idi a kansa ko laifin haka da ya rinka kawo su to daga ciki akwai laifin da kaji an yi la'ana a kansa duk laifin da kaji an ce Allah subhanahu wataala ya la'ana a kansa to ka dauki wannan laifi a matsayin babban laifi ba karamin laifi bane shi yasa Allah madaukakin sarki ce duk wanda yake san kai mai yaqtul mu'mina muta'ammidan sai ya ce me sai ya ce me fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha sai ya ce me wa ghadiba Allah alaihi wa la'anahu yanzu kisan kai karamin laifi ne kisan kai ba karamin laifi bane to duk laifin da ka ji a shari'a an yi la'anci wanda ya aikata shi to dauke shi a matsayin babban laifi to ta za a ce laifin da aka la'ana kansa a shari'a kuma wasu daga cikin malamai su ce wannan laifi makaruhi ne saboda aka gina kabari gina masallaci akan kabari babban laifi ne ba karmi ba kamar yadda imam al-haytami yake kokarin bayyana mana a wannan waje wa tajibul mubadaratu li hadmiha yace kuma yana wajaba ai gaggawar ruguje dukkanin masallacin da aka je aka gina shi akan kabari wa hadamil qubabul lati alal quburi da kuma rushe dukkanin irin kubba kubba yan karaman yan kanan akunan da kuka ana yi akan kaburbura to su ma duk wajibi ne a je a kokarin a rushe su wannan kamar da na faɗa a baya aiki ne na hukuma id hiya adarru min masjidil min masjidil dirar malace saboda irin waɗannan ɗakuna da ake yi ko masallatai da ake yi akan kaburbura to cutarwar su fa ta fi ƙarfin cutarwar masjidi birari wanne ne masjidi dirar masjidi dirar wani masallaci ne da aka gina shi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda nufin gina masallacin shi ne yi wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kofar rago domin a kashe shi ina fata an fahimta lokacin da annabi hijira daga garin maka zuwa madina akwai banu amru ibn auf waɗanda mutane ne da suke zama a garin ƙuba suka gina masallaci masallacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi anan ya fara zama ya yan kwanaki har ma ya sallar juma'a a wajen to sai kasance kusan duk sati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya zo ya kawo ziyara wannan masallaci ya sallah ya koma daga cikin madina zai fito ya zo masallacin ƙuba ya sallah ya koma duk sati sai ya zo to akwai wasu daga cikin munafukai daga cikin kabilar banu ghanam bin auf su kuma ba sa jin daɗin abin da annabi yake saboda suna makotaka da waɗannan me yasa su annabi ya zawa su sai wajen waɗannan to akwai wani mutum mai suna Abu Amir Ar-Rahib shi a lokacin jahiliya yayi kiristanci to yana adawa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kwarai da gaske har annabi yake cewa duk mutanen da na samu za su yaƙi wancan mutum ni ma sai na shiga cikin sa an yaƙe shi saboda sharrinsa to lokacin da aka yaƙin Hunay a lokacin da aka cin musu sai ya gudu ya koma sha to daga baya sai ya aiko da mutanen waccan kabila ta banu ghana bin auf yake gaya musu cewa su tanadi makamai da kayan yaƙi da mayaka shi kuma zai je wajen zai je wajen kaisar ya samo runduna ma- ta mayaka da su zo su yaki annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi su kashe shi su kore shi daga garin madina ya ce shi abin da yake so kawai su yi masa tanadin su haɗa masa yadda ya kamata a yi wannan abu to su waɗancan mutane sai suka je suka gina wani masallaci a kusa babu nisa tsakaninsa da wancan masallaci na ƙuba suka je suka samu annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suka gaya masa cewa ai wani masallaci suka gina saboda idan aka yi ruwa ko wata wani uzuri su ma su rinka sallah a cikin masallacin su saboda haka suna buƙatar annabi ya zo ya musu sallah a wannan masallaci ya sa musu albarka annabi ya ce ba matsala yanzu yana kan hanya ne ta tafiya zai je yakin tabuka amma idan ya dawo zai tsaya ce sallah a masallacin saboda haka annabi ya tafi su kuma suka gama tanadin su aka hada yan iskan gari da makamai da sauransu aka boye da dafa idan annabi ya shiga a far masa aka kashe annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da annabi ya dawo da niyyar idan ya dawo zai shiga masallacin ya samu su albarka ya kusa karasowa kenan kawai sai mala'ika jibril ya sauke sauka Allah madaukakin sarki sauka masa da aya aka hara shi shiga wannan masallacin aka ce masa la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu Allah madaukakin sarki ya ce la taqum fihi abadan kada ka sake ka tsaya a cikin wannan masallaci da yin sallah har abada kada ka shiga la masjidun usis ala taqwa masallacin da aka gina shi akan taqwa shine wancan masallaci na quba a haqqu an taquma fi shine fa cancanta ka tsaya a wajen sa ba wannan ba Allah madaukakin sarki ya ji hankalin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da abin da suke nufi kuma ya masa bayani to sai annabi ya turo su mutane guda hudu da malim ibn dukhshum da ma'an ibn adi da amir ibn sakan da kuma wahashi wahashi wancan mutumi da ya kashe muza annabi ya ce su je su kona wannan masallacin kuma su ruguje shi suka je suka kona wannan masallacin suka ruguje shi da ƙarshe sai wajen ya kasance ma wajen zubar da bola ne da mushe idan mushe idan ah, dabba ta mutu sai a ɗauko ta a aje ta a wajen wajen ya kasance kawai bola ina fatan fahimta to wannan shine masjid zaraba malamai suka ce duk masallacin da aka gina shi domin raba kan musulmi ko kuma yin wata makarkashiya ga addinin musulunci to shi ma masjid masjid darar ne babban abin da ya kamata a je a yi me a rushe masallacin ina fatan fahimta haka malamai suka faɗa to malam albani yake malam ah, imam latim yake cewa wannan masallaci da aka gina shi akan kabari sharrinsa ya fi sharrin irin wannan masallaci da muka da muka bayanin sa yanzu masallacin da ake so a kashe annaba a cikin sa li'annaha ussisat ala ma'asiyati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saboda shi wanda masallaci fa da aka gina kabari aka gina masallaci akan kabari akan a cikin sa masallaci ne da aka assasa shi akan saba wa manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi li'annahu naha an zalika saboda manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yayi hani game da haka wa amara sallallahu alaihi wasallam bi hadamil quburil mushrifa sannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni da aje a ruguje a rushe kabarbaran da suka yi suka yi tudu mun karanta a baya annabi ya cika da abu wani kabari da ya tudu sai an yi me sai an daidaita shi wa tajibu izalatu kulli qindil aw sirajin ala qabrin sannan aje a gusar da dukkanin wata fitila ko wani kendir da aka sanya shi akan kabari sanya fitilu a cikin kabari ko fitilar kwai ko a ci balbal ko kendir wannan duk bai halatta ba da haramun ne kamar yadda wani malami yake cewa wa man alal qabri sirajan aw qada aw ibtana ala darihi masjida fa innahu mujaddidun jihara li sunanil yahudi wan nasara yake cewa dukkanin wanda ya gina a wanda ya sanya wata fitila akan kabari ko a cikin kabari ko kuma ya gini akan wani kabari to ya sani cewa yana jaddada sunnar yahuda da nasara ne kawai yana ƙoƙarin fitowa da musulmi cewa shari'ar su ba ta cika ba ba ta da inganci sai an aro wani abu daga wajen yahuda da nasara an ƙara sannan ta cika Allah ya kiyaye mala ya ce wala yasuhu waqfuhu wa nadhruhu baya inganta kuma wani ya ware wata dukiya ya waqafi ya ce a rinka gina ɗakuna akan kabarbara da wannan dukiyar tasa ko kuma a rinka kabarbara ado da wannan dukiyar tasa wannan zurhu ko kuma ne bakance ya ce ya ɗau alƙawari zai rinka gina kabarbara zai rinka gina kabarbara ɗaki ko abin da ya kama da haka wannan duk bai halatta ba intaha wannan magana da aka ɗauko daga imam al-haitami ta ƙare mala albani ce hadha wal ittikhadh al-madhkur fi al-ahadith al-mutaqaddima yashmalu iddat umur wannan hani da aka yi na rikan kabarbara ba masallaci a kabarbara ko sallah a wajen za mu ga sun kunshi wasu abubuwa ne kamar haka al'awwal na farko as-salatu ila al-quburi shari'a ta hana mu yin sallah muna fuskanta kabarbara mustaqbilan laha muna fuskanta kabar afani abu na biyu as-sujudu ala al-quburi sujjada akan kabarin shi ma haramun ne an hana shi afalisu abu na uku bina'ul masajidi alaiha gina masallaci akan sa kowanne ɗaya daga cikin guda uku nan an hana shi wal ma'ana thani malai ce ma'ana ta bi a cikin abubuwan nan guda uku da muka ambata zahirun min ittikhari ta fi fitowa bi ta fi fitowa fili mu fuskanci hana rukan kabari a matsayin masallaci da aka yi wal akharani ma'a dukhulihi ma fihi sauran guda biyu ma tare da cewa za su iya shiga cikin ma'anar hadisan hadisan فقد جاء النص عليهما في بعض الاحاديث المتقدمه سما نسي كبنتتو sun zo akan su kamar yadda muka gabatar a baya malai cewa fassaltu alqawl fi dhalika nayi rababban bayani bayani mai fadi game da hakan wa awrattu awrattu aqwal ulama na kuma koro na kawo zantuttukan malamai mustashidan biha ina mai yin istishari ina mai kafa hujja da waɗannan hadisai fi kitabin al-khas a wani littafin da muka rubuta keɓantacce in ji albani mai suna ta hadiru sajid min ittikhadil quburi masajid wancan littafi ne da ya ishara da shi da ya isa da ya ishara zuwa gare shi dazu wa zakara fihi tariha idkhal al-qabr an-nabawi fil masjid sharif mala albani ce kuma a cikin littafin yayi bayani akan yadda aka shigar da kabarin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikin masallaci da asali ba a cikin masallaci yake ba aka shigar da shi wanda wannan bayani kuma alhamdulillah mun dan taba shi kadan wanda na san duk wanda yake nan muka bayanin ya fuskanci abin da yadda abin ya kasance wa anna salata wa ma fihi min al mukhalafati lil ahadith al mutaqaddima da abin da yake cikin hakan na saba wa hadisan da suka gabata wa anna salata ma zalika la tukrahu fihi khassa sannan kuma ita sallah da za a yi a cikin masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba makaruhi ba ce iya masallacin a keɓe saboda me dalilan da muka ambata a baya abin da yasa aka shigo da masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na farko dai mu fahimci cewa ba malamai bane ko sabai suka shigo da masallacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma kabarinsa cikin masallacinsa mun ji cewa a masu mulki ne sarakuna ne kuma da yawa daga cikin malamai sun musu inkari amma saboda mulki a su yake su ne suke da karfi su suke faɗa aji dole suka aiwatar suka zartar da abin da suke gani shi ya dace a wajensu wale ce faman sha'a bastal qawli fi dalika wanda duk yake so ya faɗaɗa bayani game da wannan abin da muka ambata kulluhu gaba ɗayansa falyarji ilahi tiyo kuma wancan littafi na tadiru sajid min ittikhadil quburi masajid ya samu ingantattun bayani a kansa anan wannan matsala ta take kuma mu anan zamu dakata insha Allah ta'ala sati mai zo zamu tashi abu na goma babba da abin da malaki son fahimta shine gina kabari a gina masallaci akan kabari wannan abu ne da shari'a ta haramta shi bai dace ba idan aka yi sallah a cikin masallacin fa mun yi bayani tun wancan satin da ya gabata wasu malamai suna gani sallah bace ba sai an sake wasu suna gani sallar ta yi amma mutum ya yi haramu ala ayi halin dai irin wannan abubuwan abin da ya fi idan malamai suke sabani akan sa mutum ihtiyati ihtiyati shine mutum ya gudu daga abin da yake shakka sai ya kuma zuwa ga yaqini ka san idan baka sallah a wajen baka je wani wajen da ba ka bari kai sallah sallah ka tayi to sai ka guje sallah a duk inda kake ji akwai wata shakka ko ko kwanto a sallar ka ka je inda baka ji shakka ko kwanto kai sallah ka a wajen shikenan ka tsira Allah madaukakin sarki ya samu dace wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am kabarin da ya zo ya samu masallacin ba masallacin da ya zo ya samu kabarin da ya
abinda malamai suka ce duk inda masallaci aka fara ginawa sannan sai aka zo aka sa kabari a ciki to sai a zo a tone kabarin a tone kasar kabarin a je a binne shi a cikin makabartar musulmi idan kuma asali kabari ne aka zo aka gina masallaci sai a ruguje masallaci shine abin da ya kamata amma masallaci da kabari ba su haɗuwa a waje guda wannan shine abin da shari'a ta tsara idan masallaci ne ya riga zuwa to shikenan sai a cire kabarin daga wajen idan kuma kabari ne asali a wajen to sai a cire masallaci shikenan insha Allah ta'ala abin da ya kamata a yi kenan Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh